أليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم من أسر الهج الهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان والدنا عبتال بن وسط الباقي على زالت إلا الأولى راقية كافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكان تسمياتهم لمحمد شيخنا أحمد بن أحمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقاسي قلوب الأقداج فريد الدهري على الإدلك حتم على هتمين أبوه فيها قال جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بهذا أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهاء يا, يا همة الشيء دير لنا بها المهضري والتعد به بنظرة تأتي لنا بزفري اللهم على دفع أسألك كل دفع فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وأسأل الله سبحانه وتعالى بأحمدا وفاتحا ومحمدا وسيدا وبقدره العظيم يا شيخ كبيش أن تولينا جميع ما نتمنى وفوق ما نتمنى في الظاهر والباطن بجاه رسول الله آه يو منا زمان دليل سبعين دا بوكوي zama na ɗari da saba'in da bakwai mun shiga muna tahlilin abubuwa da yawa na tambayoyi da aka yi akwai wani manusfelil alamati saidi abdullahi inyashi yana daga cikin abin da aka nasarta shehu abdullahi ya shi radiyallahu anhu wardiyan wa hadha jawabun an su'alin muhazzabun إنني بنظام الرائق المحكم الوصفي أن سبت أولا شيفدا وهذا جواب قاونا جوابي عن سؤال محذب daga jawabi wanda ke rairayi ina limin izamin na kawo shi da tsari rayu kuma karantarwa muhukamul wasfi wanda yake da kyan hukunci na sifa famin sujudu lumar ifaukul firashi la salatu fi kalli hafin wa kalkadashi faminu sujudul mare shine daga ciki sujudu mutum fawqal firashi yayi sujudi akan shimfida la salatu fi wanda ba sallah ciki kalli hafi kaman shimfida libidi wa kalka da fi kaman shimfida na kudunu tawqaf fihi al-ba'd min ulama'ina wasu sun tsaya sun ce a ba su yi magana kan haka ba daga cikin malaman washen mara fihil man'u wasu kuma sun zagi dantse sun ce a babun wasu daga ciki bilawa kafi ba tsayar da wannan hukuncin ba wadda kullu ma damara hawan fayyakun tallabada ƙalu biljazi bila bafi waza wannan kullu ma dama rahawan idan ƙasa ce rahawan ya yi fanyakun talabada in kuma ya kasance lubudi ne shimfiɗan doki ne kalu suka ce bil jawazi ya halatta a yi kansa dila ba ta da rauni ba shi ne maganin da aka nasabta a ɓangaren tafiyan da aka yi magana na abdullahi yashi usila sai na radiyallahu an an tambayi shautu jani radiyallahu an bi ma nasau nassin sadatun lala shugabanninmu masana kuma sabihu lana ne fitilolin zamani jawabukum an ikhtilafi ahli sunnati ku ba mu labari menene dalilin ikhtilafin ahli sunna radiyallahu anhu menene dalilin ikhtilafi na ahli sunna radiyallahu anhu Allah ya dada su fi hawasi fi haudihi akan tafkin annabi Muhammadu an tambayi shehu tijani ya ba da amsa tafkin an ce kafin a zo kafin a wuce sirari ko bayan a wuce sirari ne duk hadisi ya zo ikhtilafin da aka samu kenan to malamai sun dama abinda yake faruwa yawancin masailu in an ce kaman shautu ya ne hatimatul muƙaddamina a cikin malaman duniya yana daga cikin malamin da ya zabura ƙwarai da gaske ya gigita duniya saboda a lokacin duniya tana a fas wato duk wani malami da yake garin fas duk wani malami da yake garin fas an yarda akwai malamai guda uku wanda ba a samu kamansu ba malamai musamman a ilimin hadisi ɓangaren wulaya da ilimin hadisi ɓangaren wulaya an yi maganganu a kai akwai imamul hadari a ɓangaren ilimi na hadisi akwai imamul hadari shi bai da ba a duniya Allah ya ba shi ilimi amma yaro ne bai daɗe a duniya ba ya ba duniya sannan na biyu akwai Ahmad al-Makari shi Ahmad al-Makari shi ma yana daga cikin wanda ya samu ilimi na hadisi wanda ake ji da su a duniyan fas sannan sai shehu Ahmad al-Tijani a bangaren ilimin hadisi sun ce ba a samu malaman da suka san ilimin hadisi kamar wayan na cikin ƙasan fas ba shehu tijani ahmad al-makari mai ahadari sun yi nisa kwarai da gaske akan ilimin hadisi balle sauran fununu to wannan ana kadarta shautuja ne a bangaren wulaya a lokacin kowane wali in ya cika kowane wali in ya cika sai ya shiga fas tukuna ake sallama masa in mutum bai je fas ba to ana ganin wali ne amma da sauransa wannan shine malamai suke magana a kai an sami shauciya ne kuma yana cikin garin saboda haka yana da sifofi guda biyu na ilimi da wulaya ga ilimi ga wulaya wannan abin ya kasance ana zuwa neman fatawa a wajensa domin malaman garin ga baki ɗaya sun raja sun koma jikin shi suna kowa saboda ya fito daga ainihin madi ne a yi shigo fast ɗin saboda haka sa aka maca a ga yaya to duk wanda ya zo kuma ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga ya zama alamajin shi ba samu wanda suka ja da shi akan ilimi a nan gurin ba sun haƙura ga gida na wulaya da ilimi da yawa a ƙasashen amma gaba ke ɗaya yawanci sun sallama masa ba an ja da shi amma dai ba a kai ba to kaga a nan shi yasa in aka zo ana matambaya dalilin da tambayarsa ta dawo kenan ake rubuta jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani wato wannan maganarsa a rubuta ta jauhari a rubuta ta jauhari saboda amsan take bayar shine jawahirul ma'ani wa bulugul amani ya to an tambaye shau duk wani matsala tun daga zamanin sahaban manzala ko daga zamanin tabi'u tabi'ina ko daga kowaye dai wani gurin da ya rikice aka faɗi wata magana in an sama an faɗi magana a duniya an rasa wanda ya gigita ta shauce yana aka zo sai ce to mali kaza kaza ne kaza kaza ne sai a ware ɗan duma da ɗan kabewa haka to wannan shine dalilin malamai yadda suka shiga kenan to an tambaye shi hal qabla sirari sallallahu alaihi wasallam hauduhu tafkin da ahli suna suka yi suka yi abin na kai an yi shi ne ƙablar sirari an ba da sirari sirari kaga ai sai an zo tukunna sai an zo an samu tafkin kenan a hau sirari a wuce sai cito ko kuma ba da sirari riwaya duka guda biyu sun zo sai shehu jani ci to barin halale muku insha Allah liyana ba'dhum qala shine mas'alan da aka yi hilafa aka ce wasu sun ce qabla qabla sirat kafin siradi ne wa dalilu dalilansu hadisun inna man baddala aw gayyara yuzadu anhu ka gani inna man baddala wanda ya zo da addini da ya canza augayyar yuzadu anu ana kore shi gabanin zuwa sirari kaga kaga sai an yi hakan kenan a hosiradin walau kana ba'dun wasu walau kana ba'dun wato da baya ne shi ne walau kana ba'adu sirabi ne ba ba'adu ba ne ba'adu ne walau kana da bayan sirabi ne lamiyu zadu ano kaga ai da ya riga yahu ba za ku shi kafin ya zo ba ko wa qala ta'ifatun wasu suka ce ko ba'adu siradi shi bayan siradi ne bayan sarabi wa daliluha su kuma dalilinsu shine hadisi inna ma shariba minhu duk wanda ya sha ruwan sirari lam yazma ba'dahu abadan ba zai ji kishuwa ba har abada an gama sai dai shan ruwan shawa an gane kaga abu biyu ne riwayan farko da riwayan ƙarshe walau kana qabla siradi to da kafin siradi ne annaman shariba minhu wanda ya sha lame da kullun nara ba zai shiga wuta ba to ya ake nan wa min al'amr alladhi yajibu al-imanu bihi ce to yana daga cikin abin da aka imani da shi ko ya kamata mutum ya imani anna ta'ifatun min ahli al-kaba'iri waɗansu jama'a daga mabuta kaba'ira zunubai kenan kaba'ira min ummati sayyidina muhammadin daga cikin al'umman sayyidina rasulullah tadkhulun nara da su shiga wuta wata harju kuma da su fito daga wuta bi shafati daga ceton sayyidina maulana rasulullah kama huwa mazhab ahli sunnah kama wannan shine mazhabin ahli sunnah najana Allahu min nari ka tsirtar da mu ubangiji daga barin shiga wuta amin bi fadlika wa karamika wa majidika wa qala ghayr da'ifataini banda wannan biyun hilafan da aka yi cikin mazhaba ahli sunna inna lahu hawdaini tafki biyu ne tafki biyu ne na mazalla adu ma ɗaya daga ciki qabla siradu kafin siradin ne yake wa huwa allazi zadu anhum man buddila wa gayyara shine wanda ake korewa kafin ka sha ruwan balle ka ka zo ka jirkita da ka jirkita addinin da kake kai to za kore ka ba za ka sha ba balle ka hau siradin kenan wala haru na biyu ba da sirad bayan siradi wahuwa lazi man shariba minhu lan yazma abadahu shine wanda ya sha ba zai yi kishin ruwa bayan haka ba li'anna ma warahu domin abin da ke bayansa ba komai illal jannata sai da shiga aljanna kawai Allahumma janna min faja bar radiyallahu anhu sai shawjana ya ce to ga amsan ilam ka sani anna haudan wahidin tafkin alkausaran ɗaya ne walakin sai dai ya kunu fi awwali amrin farko ana aje shi ne qabla siradi kafin siradi hatta yuzadu anhu man buddila aw gayyara har wanda ya zo ya rikitar da addinin za a za a kore shi bai sha ruwan ba suma idza lam yabqa ahadun mimman yuzadu anhu in ya zan ba wanda za a kora daga ciki hawala sai a juya kogin wodi a bada siradi sai a aje shi bayan siradi lishara minhu sai kuma mutane su sha su wuce wantikal muru fil akhirati a cire abu daga wannan gurin a dawo da shi nan a lahira min mawadi ilal mawadi daga nan zuwa nan warada fi labaru sahiha hadisi da yawa sun zo kan haka an gane hadisi da yawa sun an samu waraka kenan wai lam yujad habarun fi hadha bi aini ko da ba samu labari wannan an yi hakan ba amma ana yin hakan saboda haka zai iya yi hakan akai kama warada annan nara ta tilil mashari kamar yadda labari ya zo ai wuta ana zuwa da ita tashin kyama walan turja ila mawdiha ba ta koma gurinta ba ta ya murha rasulullahi zirji ila mahalliya sai manzo Allah ce koma kun gane ana zuwa da jahannama wajen tashin kiyama ba mahallinta ba ne ba mahallinta ba ne ana zuwa da ita nan ashe don an yi wannan an yi wannan abu ne mai yiwa shi ne amsa na shirce ne shi don an yi wannan an yi wannan abu ne mai yiwa yawa saboda ana zuwa da ai jahannama ba ba ba mahashar wurin ba wajen zamanta ba ne amma an zo da jahannam mahashar an yi an yi an yi da abin da za a yi manzo Allah ce kuma a koma da ita ta koma saboda haka ja'a al-ahbaru sahiha da wannan yi shautu ne hukunci wa kazalika hakanan warada annal jannata shi ma aljanna takunu fi dhalika al-yawm aljanna ita ma ana zuwa da ita an yamini al'arsh tana daman al'arshin ubangiji wuta tana hagu aljannata tana dama kaga tashin jama kuma a ƙasa ake yi ba sama ba ne aljanna kuma sama ne aljanna a sama take kaga wuta kuma a ƙasa ne amma kuma a ƙarƙashin ƙasa take amma an fito da ita aljanna kuma a sama take an sauko da ita yaminar rahman shimalar rahman kilta ya dahu yaminan kama nan nara an shimalihi kama yadda aka faɗa wal malumu abin da aka sani min labari na daga labari a sahiya a leoma inda ahli sunna a wajen malama ahli sunna annal jannati saqafa ala arshin ay aljanna rufinta ala arshin bagiji ne wala sai an yamini ba damcin damcin al'arshi ba ne kama nan nara kama yadda wuta ta hata al'arzi sadatu sufla tana ƙarƙashin ƙasa ne ta bakwai fai za fahimta haza idan ka gane fallazi ƙala usain na radiyallahu to abin da shawar ne faɗa fi kaunin haudu wahidin tafkin ɗaya ne ai aikin anan ne a dawo da shi nan eh don in mutum ya gane an samu zaman lafiya in bai gane ba zai ta tsalle bai fahimci da aka sakai ba na'am wazarar maratan kalar siradi o maratan badau wani lokaci a bayyana shi kafin sarari wani lokaci bayansa wallazi ta tamasha alai labaru hakan labarin zai tattafi a kai alwari da tu walami hamul min hashayin ba ɗaya da ka zubar a ci a bayyo wannan a wannan ne a duk ba wani abu ɗaya ne wasu miraran an haza ba da ilimi an tambaye shi wata jani daban-daban daman shi ne mai rana an haza daga wannan ba da lilin bai lafi ulama fi bayan malamai sun samu sabani na halittun akan haka an samu sabani sosai akan haka wa ba da ilimi da kuma bayan ilimi bil ahbar luwar da fi بعد العلم بأحبار الألوار في باختلاف أهل السنة في ده اختلاف معلم أهل السنة كي فلن يجب بأمسى با إلا بجواب الذي أجابه أولا أمسى ديني بار ولم يتردد كما بأسى مترددي با فعلمنا سيمكسا أن الحق قسكه bima ajaba bihi hasulan ya taraddat shine bismillah bima ajaba bi da abin da shautu jani amsa da shi lam ya taraddat hasulan ya taraddat ba samu taraddudi cikin abin da shautu jani ya ba da labari ba wardillahu anu an jami bani wa karami shehi liman alhamdulillah ya yi ya haƙuri Allah ya saka da Allah alhamdulillah a jiki ya kyau a yi sosai maladin na jan ka da limani eh gore salamu alaikum a gaida halifa Allah saka Allah wa min kalamihi daga zancen shehu tijani radiyallahu anhu qala muhabbadatul amali aikin da ake rusa su Allah ya kiyaye minha daga ciki arriddatu ridda na rusa aiki gaba ke da nasallahu salamata muna neman ubangiji kubuta walafiyata muna neman Allah kyakkyawan ƙarshe daga ciki ƙazabul musanati kaiwa ƙazafi wa musan mutumin da bai yi zina ba ko mace ba ta yi zina ba a yi mata ƙazafi a ce ta yi shi ne ƙazabin musanatul muminati ko algafilati ta ahirul asari illa gurubi jinkirta sallar la'asar har zuwa magariba ba ka yi ba yana daga cikin muhabbadatul amali yana rusa ayyuka wale istirasalu da mutum ya ci gaba fi akal harami haram shine abincinka kaga mata'amuhu haramun wa masharabu haramun yana rusa yake wa adamu yada'i la ujrata li sahibiha idan mutum yayi aiki ka rike mar kudin ka hana shi baka ba shi kudinsa ba haƙƙinsa ne yana daga cikin aikin muhabbadatul amali Allah yana rusa aikin mutum ya baki daya maza Allah ya ce qabla yujfa urqahu ka biya mutum haƙƙinsa qabla yujfa urqahu kafin gumin jikinsa ya bushe haka ake so wa hazar min al-wajibi juhdika ka kiyaye kuma kar a ce kai jarimi ne kaza ka dinga alfahari da kanka akan wani aiki ka kiyaye fa innahu yafsil amala shi ma yana bata aiki daga cikin ayyakin la tafsidu sadaqatikum bil manni aya shi ma aiki ne amma riddatu ridda wani ya billahi ta'ala muna neman tsari wajen ubangiji fala asbabun kasiratun tana da sababbai masu yawa ƙauniyatun wa filiyatun akwai magana wanda ke sa ridda akwai aiki wanda ke sa ridda amma aikin wahiya kalilatun kaɗan ne amal ƙauliyatu amma faɗan kalma yanzu nan ka fita Allah kiyaye kamar irin su kalmomin da mutane suke faɗa wa janibin sai na rasulullahi Allah kiyaye wato kaga wannan muhabbadatul amali dinnan wanda yake kawo ridda yawancin wahabiyawa ba su san darajar annabi muhammadu ba yawanci yawanci ban ce duka ba a yawancin sunan kuma saboda sun ɗauki annin Muhammadu mutum ne kamar kowa, aƙidarsu ne. Daga wannan ne suka samu tahawuni, walagancin shiga. Tsarin sufanci a kan gidan ma'anar Muhammadu ya fi tsarin wahabiyanci a kan annin Muhammadu, saboda sufanci ana nuna maka girma na Muhammadu ko ta ko'ina amma wahabiyanci akwai tahawuni mutum ne kamun kowa yana ci yana yana sha yana kaza a yadda ma wasu ke faɗa yadda annabi ke tsoron wuta haka ke tsoro yadda ke tsoron wuta haka na- an cire maka kwarjinin manzo Allah kaga yadda hadarin yake wallahi tallahi billahi lazi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to annabi Muhammadu nassin yadda ka san juyi akai haka can inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma in Allah baya son ya maka rahama to sai Allah ya haɗa ka faɗa da maza Allah in dai Allah baya son ya maka rahama to da annabi ne domin a wannan gurin dama annabin ne zai cece ka sai Allah kuma ya ce "A, wannan ba aikinka ba ne aiki na ne domin Allah yana kare annabi Muhammadu ne annabi Muhammadu yana kare Allah ne haka abun yake tsakanin Allah da annabi Muhammadu. Duk wani abu, kaga lauka na Fadimatu bintu Muhammadin, falat kaza, la faltu laha, kaga an gama, saboda babu tunda an kawo wanda ya sata an ce ba wanda ya kai hibbi Muhammadin ibn hibbi Muhammadin shine Zaid ibn Sabitin wanda zai sa hannu a jin manzon Allah ya ciro yayi kyautan da zai an zo ya lallame shi yayi magana dan a gyara wani matar da ta sata a Madina manzon Allah ya ce laukanat Fadimatu bin Muhammadin da Fadimatu yar manzon Allah ta aikata wallahi zan aikata mata wannan babu babu jinkiri babu ja akan annabi to Allah ma haka alƙawarin da ya kansa idan aka samu wani kalma mummuna akan annabi Muhammadu ka tafi kuma ƙurani ya nuna لا ترفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي ولا تجهروا له بالقول me Allah ya yi magana wa suwaye garnakakken wanda suke kusa da annabi abubakar umaru usmanu ya ce an ta haɓaɗa a malukun wa an tullata shi'uruna wannan shi ne mahabbadatul amali kenan kaga nassin in daga murya akan annabi daga murya kawai ba kawai bane akan kowa kusan kawai amma annabi Muhammadu ba kawai bane ba zagi bane ba bakar magana ba daga murya an ta bada malukum wa antum la tash'uruna kuma in Allah ya halakar da ku an rusa aikin ku ba za a sanar da ku ga laifin da kuka yi ba. Wantun lati shuruna ba za ku san makunyin ba. Kaga ɓoyayyen abubuwa ne amma wannan kafirci ina lalaya ga firo an yi shirka biyi a yi ƙuruƙuru an san an yi. Taba annabi bala'i ne. To wahabiyawa gaba ɗaya yawancinsu su taɓa nan ba komai ba ba komai ba ne bai san gaibi ba bai san kaza ba ba a yin kaza da shi ba wannan shi ne jaki ya yi wannan kasasaban ga da yawa ga sunan suna yi kuma sun ɗauke shi wa aƙida wace aƙida fasida wace aƙida ce a mutum mai bai gane annabi ba wai kai kana ganin a faɗi abu na darajar annabi kai ka ce wai bai kai ba annabi bai kai haka ba me annabi ya kai ba menene annabi bai kai ba annabi dai ba ce masa Allah ba ce masa Allah amma duk abin da Allah ya yi ta hannun annabi ne ko me to kai ma wawa kana nan haka kawai an yi wani abin a jona ka jikin abin abin ya fito a jikinka ya zama an ce kai kai balle annabi muhammadu balle annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama Allah shi ya bashi komai komai Allah ya ba wa annabi Muhammadu komai Allah ya ba wa annabi Muhammadu inda za ka ce Allah ya yi haka ne ya bar annabi ka yi komai duniya da lahira ya yi domin komai din duniya da lahira a ce Allah ya kame hannunsa ne komi ya bashi ya bashi Hmm. Allah ke yi. Kewa musama wata wal'ardi, tsayuwan ƙasar saman saman bakwai da ƙasan bakwai, wai haltara amadin wanda ya riƙe saƙafu, haltara amadin. ka taba ganin wanda yake rike da sama wa ya dafe ta annabi muhammadu annabi muhammadu kowane tasarrufi da ka gani wallahi da annabi muhammadu wallahi da annabi muhammadu da wuta da aljanna annabi muhammadu komi annabi muhammadu Allah ke mu dai wanda Allah ke nufin ganarwa Allah gano da su wanda ba sa nufin ganarwa Allah ya gano da su to Allah ka jinkirtar da su a cikinmu in kuma ka sa ka zabure mu to mu tsaya wajen son annabi Muhammad mu tsaya cikin hidiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka abubuwan suke annabi Muhammadu shine komai shine komai shine kuma asalu holu kullu minhu kullu ka gani holu kullu minhu kullu badanan wa zahiran abin da shi Ibrahim ke faɗa kenan ya nan da dai abubuwan ne ci holu kullu minhu kullu badan wa zahiran bahari siwahu kogin waninsa in akwai mala na fi masharab abun shan baya gurin abun shanmu yana wajen annabi ne cinmu da shanmu da suturanmu da komi da komin annabi muhammadu annabi muhammadu saboda haka wahabiya sun ja zuga da yawa wajen kin annabi sun ja zuga da yawa wajen kin annabi sun ja zuga da yawa wajen kin annabi sun fito da sunaye daban-daban izala ce su ne wahabiyawa su ne salafiyawa su ne duk wannan ka hada masu sunaye duk wannan sunayen su ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara tun daga kan zulhu mai siri an ka duba za ka ga tahauni ne akan annabi muhammadu ya ce sai harj min akhiri zamani kauman kaumun mutane wanda suke da irin ɗabi'a irin nasa ga alamomi ga alamomi ga alamomi duk suna bayyana ko mutum daƙiƙi ne in ka fito ka ɗauko maganan zulhu isiri ka aji malaman sulfawa da su da wahabiya da izala duk suna kama da su ko mutum daƙiƙi ne ka ɗauko hadisin na mazala ka zuba ka aji sun fito irinsu wallahi ba yadda za ka yi kakawar su ne haruriya su ne duk da yi wata tsiya su aka sama kuma dama manzala ya ce ga yadda za su kasance ga yadda za su kasance raini a wajensu sun gaya mu domin ubansu ne ya fada gaba da gaba manzala wai manzala ya ji tsoron Allah saboda haka mutum da kiyaye kiyaye in ya ga dama ya yi kundin bala ya fara ya ce shi ne shi babu dama babu damuwa amma mu muna janibin sai da wujudi ba kaulan ba a kaulan wa filan kalban wa kaliban muna tare da annabi Muhammad kuma muna tsoron mu faɗi wata kalma wadda za ta taɓa annabi Muhammad kuma kiyayewan haka ne ai barin mustahari ya sa aka walakanta sunna barin sunna ya sa aka walakanta farilla ai haka abin yake tunda aka ci kowa ma ɗaya ne daga nan ne aka fara tunda kowa ma ɗaya ne sai aka ce ba wali ma da wali to aina ka san shi kaga daga nan tunda ba wali aina ka san shi to abin da zai fada ba ba annabin annabin ma bai kai ba kuma sun kai wannan labulin tunda gashi nan an fara daga ƙasa an kai sama an gani ko ina kuma haka suke fama saboda haka babu wani abin da da mu tsorata da su ba ma mu'amala da harkarsu ba ma tsoronsu ko miskala zarace ba ma tsoronsu wallahi eh ko miskala zarace eh da su faɗi duk kuma kullum alhamdulillah duk wani abin da suka faɗa an suka faɗe shi baibai na wauta mu ba komai ba ne taba iyayenmu da suke mu irinmu ne ga baki da za mu zo mu dawo da shi kan kujera mu ce masa ga yadda abin ake nufi yadda kai ka ɗauki abin baibai ba haka abin yake ga yadda abin yake a gyara ma zama ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا in ka cikakken nan iska ne shi kenan ka ji kai amma abubuwan kenan Allah ke yi wai wai an so annabi yayya an so annabi yayya amma abun mamaki mai fadan wannan bai fada mana gejin son matarsa yake ba bai fada mana gejin son ɗansa da yake ba bai fada mana son duniya kudin da yake tarawa wani geji ya tsaya kai ba amma fa son annabi yau wannan akwai hankali a tuminuna bibabin wa takfuruna bibabin haba bai ba Allah ke mu wallahi wallahi tallahi mun shiga tete mu shi lahiran nan kusa ne dan ba gaya ma lokacin da za ka kama ka ba koi wuf kana ganin ka gama shirye-shiryenka ka cuwa-cuwa ka sayar da darajar annabi dan da ka samu kuɗi sai zama waƙarnin sujat a kafanu wala ya dare an saƙa likafanin yana ajiye yana jiransa amma bai san an saƙa ba kawai kana mutuwa ɗaukowa za ya yi don ba daga ka mutu ba sai ka mutu ake ma likafani ba kana mutuwa riga an yi ba ka san an yi ba saboda haka mu kiyaye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu so annabi mu yi masa salati mu so annabi mu yi masa salati kuma mu daina shiga abin da ba mu sani ba da sunan mun sani ya zai taimaka zai taimaka sosai Allah ke na'am minha ma huwa ma'lumun akwai abin da ke kawalan nufilan abin da ke sananne ne inda amatul muslimina ka nisbatul hudusi lil mawla kama a ce Allah fararre ne ba kadimi bane kaga ta'ala lau an zalika ulun kabira imma tasriyan aw imma ilzaman ko ka bayyana ko ka boye abun ka nisbatu shariki lahu kamar nasarta wa Allah mataimaki abin da ke fara mu ba cewa muke mun nasarta wa Allah mataimaki ba a'a Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na'ibinsa ne halifansa ne halifatullahi fi ardi wa rasulullahi sannan halifan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalu kulli shay'in asalu kulli shay'in babu wani halitta da Allah yi babu wani halitta da Allah yi bai fito ta karkashin annabi Muhammadu ba babu shi babu shi babu abin da za a baka ko ka tabe ko ka shirya a cikin annabi Muhammadu ka shirya daga annabi ne ka tabe daga annabi Muhammadu ne ai Allah ya nuna maka dungurugun ga baki ɗaya abubuwan an nuna maka sai dai in kaki man adal rasula ba kada da Allah sai ubangiji ya sake gaya maka kuru-kuru ka ji babu wani abin da yake karba daga wajen wani sai daga wajen annabi Muhammadu babu abin da yake karba daga wajen wani in ba nan ba laƙar kana lakon fi rasulullahi an tare maka komi da komi ko kai waye ba abin da za ka zo da shi sai in mai shaida ya ce ya yi ya sa hannu tukuna kana lakon fi rasulullahi uswatu hasantu liman kana yarjullaha wal yawmil akhir liman kana yarjullaha wal yawmil akhir ayan tare maka ilimi gaba da yan baka ne eh ubangiji ya sake fala wa rabbika la yu'minuna fala wa rabbika na rantsuwa kuma ku ji wani abu yanda mutane kai dan yi zala Allah ke yi fala wa rabbika Allah annabi Muhammadu abinda Allah yake gaya masa warabbika fala warabbika ubangijinka Allah annabi Muhammadu shi kada yayi annabi Muhammadu shi kada yayi Allah yi za su ce to to an fara haka ne kai da jahili ne kawai war fala wa rabbika la yu'minuna na yi rantsuwa da ubangijinka ai hadisin manzo Allah tabbatar ya halaktuka min ajali na yi ka ne danni annabi Muhammad kenan halaktuka min ajali wa halaktu kulli shay min ajalika komai na yi shi ne dan kai amma kai na yi ka ne danni kaga fala wa rabbika Allah ne ya tashi da magana yana magana da annabi Muhammad shi kadai yayi kai kuma an yi ka ne dan annabi Muhammad kai dan annabi Muhammad amma annabi Muhammadu Allah na shi ne shi kadai bai tarayya da wani ba in ka shigo ka ci kana san annabi Muhammad sai ce to ka fara hankali ka fara zaɓin abin da na zaba kana son abin da nake so mala'iku duk hadima annabi Muhammadu kaf da baki daya hadima annabi Muhammadu in ba dan annabi Muhammadu ba wani wanda law ma kana ka'inun kaunu ka'inun ma kana ka'inu ma kana da ba wani abin da zai kasance annabi Muhammadu saboda ka wa rabbuka ya haliku ma ya sha'u alam tara kaifa fa'ala Allah lamiri ɗaya Allah ke magana da annabi Allah ke magana ba wani wanda Allah ke magana da shi annabi Muhammadu ne in ka ji an ce a to ai rabbukum rabbu abaikum alawalun ana gaya muku ku gane rabbukum ubangijin da yayi ku rabbu abaikum alawalun duk an yi su ne saboda annabi Muhammadu amma rabbuka alam tara ila allazina baddalu ni'matullahi alam tara alam tara alam tara alam tara alam tara duk alam alam tara alam tara da wanda ya zo a cikin alkurani da aka same sun kai ɗari da wani abu Allah yana magana da annabi Muhammadu annabi Muhammadu shi yasa ya zama kasaratul asma ta dullu ala sharafil musamma yawan sunaye da ya zo ma annabin shi yake nuna maka waye annabin waye annabin waye annabin duk komai a yabo za a rataya sai ka haɗu da shi tukuna ku zauna lafiya la yi nuna hata yi hakki muka fi ma shajara bainahum duk harkan da za a yi na duniya la yi nuna ba wanda zai zama mumini hatta yi hakkin muka sai an kawo shari'a wajenka eh kuma su mi kauya su sallama su ci sun yadda shine zaman su lafiya su ce ba su ki ba a ce an tsine muka dan wuta ne Allah ke wa shariku imma tasrihan ko a bayyana au bi nisbati ba'd af'al lahi ko kuma a nasata da babin af'al lahi ligairi aikin wani Allah da waninsa kal qadariya kaman qadariyawa wannan in aka ci qadariyawa ba karin mutum ya ɗauki karatu ya ci ƙadiriya ƙadariyawa waɗansu al'umma ne daban kamar a ce maturi mutizilawa ƙadariyawa dahariyawa auniyawa wannan firka ne firkato bala firka ne wanda musulmai ne amma sun faɗi wani abin da suka kauce daga manufa to shi ne musulmai ne amma sun kauce da manufan abin da ake nufi da su woman fi ma'anahum da wanda suke cikin ma'anan irin wannan minal juhali daga jahilai aw bi qudumi shay min alalami wanda suke cewa ai qudum kowa tuntune yana nan yawa wanda akwai bambanci ba haka abubuwan yake gudana ba ba haka kuma za ka ɗauka ba to akwai wanda suka ɗauka haka wamina suduru ta'un ɗauko lamari na walaƙanci bijalalallai da girma Allah wazumati da azumansa jahala saboda jahilci au inadan ka san jahilci da inadan akwai shi kafirci kashi hudu ne kufur inadi shine mutum yake fita daga musulunci can cak amma kafirci ba kowane kafirci ba ne na fita daga musulunci nassin wura ne ke cewa suratu daha wa ma bi ni mata rabbika wannan shi ne amma bi nemata rabbika fahadis neman da ubangiji ya yi ma ka bayyana shi ka nuna godiyanka cikin Allah baka shi ne mana manzala sallallahu yake cewa a oye ya rasu na'am a tuhadisu bi nematillahi watarkuhu barin bayyana niman da Allah ya maka kafirci ne to wannan kafircin kufurun ba kufrul inadi bane kufrun ni'imati ne amma kafirci aka kira shi kafirci aka kira shi amma ba kufrul inadi bane kufrul inadi shine na kibin Allah sai ne ya faru misali na kibin annabin sai ne ya faru misali wali billah wannan shine eh na san duk abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne amma irin wannan to wannan shine kufrul inadi akwai kuma kafirci na jahilci wanda yake kusa da kufrul inadi domin shi ba idan mutum ya zama jahili ga Allah ba akan aƙida ka tafi akan yadda ka ga dama Allah bai baka dama ba saboda ai alƙawarin Allah da kai Allah ya ma alƙawarin shi zai ciyar da kai shi zai shayar da kai lailan wani harin dare da rana komin ritsi Allah ya alƙawarin arzikin da ya turo maka sai ya same ka wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah ka gani amma abin da aka sa ka kai kuma ka nemi sanin Allah ka nemi sanin Allah wannan shi ba wai a shi aikin kenan Allah ya maka wancan roƙon zai ciyar da kai zai shayar da kai zai maka tufa zai ma komai amma kai kuma ka nemi sanin Allah sai ka ce a bari wancan din ya fi sauƙi bari ka nemi neman duniya sai ka fara ka harge tsaye ka juya neman duniya da ƙarfin tsaya shi ka fi son ka samu wai Allah na ka riga ka same shi mafi yawa abin da mutane suka halaka kenan a yanzu musamman yan boko musamman yan boko abinda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda kullun fi kitab mubin ina rubuta za ka mallaki biliyan ɗari ne a duniya na rantse da Allah ko shekaranka ishirin ne biliyan ɗarin sai ya zo wannan alkawarin Allah ne sai ya zo maka amma kai alkawarinka ka nemi sanin Allah me waye Allah ya lamarin Allah yake ya wannan ƙa'idodin na manzo Allah wanda shi ne za ka bi ka sani sai mutane suka raja sai aka fafata duniya in aka zo ɓangaren addini sai a ce makaranta allo ya isa masa makaranta allo ya isa masa ya karanta ya taɓa karanta ƙawa'idi da hadari duk sai rayuwarka gaba ɗaya ta koma duniyan kawai idan ka na kan duniyan ita kake nema wannan shine shiga halakanmu da yawa shine shiga halakanmu da yawa lamarin Allah ba haka Allah shi abin sa amma tun da an juya to sai Allah ya bar ku da kayan ku eh sai ka ga mutum yayi duk wani mataki ya taka suka ga bai yi karanta fatiha ba to ba ma karanta fatiha ba wani ikama bai yi ba sai ka ji ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya al falah hayya ala salah wallahi tallahi da yawa na sha gumar da su kuma ya boko ne sai a gabatar da ta'akhuri ba kiyaye abun ba an ɗauke shi na gado da aka ji a bakin iyaye sai aka tsaya amma ɓangaren duniya an bi ta a guje ana neman matsayi da ofis wanda ana jira amma ba kiyaye ƙa'idan Allah an fahimci abin da Allah yake nufi ba wannan ba tabewa ba ne tabewa ne tabewa ne ya kamata a gyara lokaci bai kure ba ta sai na shi Usman bin Fodi ce wata rana sun fita suna tafiya da shi da Muhammad Bello Abdullahi Gondo sai su ga wani yana karanta yana karatu alifin an baki wawu zal irin hajjatu babbaku da hajjatu da muke sai kai gashi da farin gashi sai ce wannan ya makara ya makara sai sai na usman bin fodi ya kalle shi bai ci markomi ba tun da ya makara ne can sai ga wani ana karamar gogi shi mai farin gashin yana daga kafa yana watsawa yana ihu yana tsalle yana yaba yana cewa sai shi ne dan wani da wani dan kaza dan kaza dan kaza sai shi usman ya ce to idan wannan ya makara wancan ya makara wannan kuma ya shi kuma za ka ce ba a jinkiri wajen addini wallahi tallahi billahi azimi akwai wanda na san su farfeso ne na rantse da zatin Allah musulmai ne uwa da uba na rantse da Allah ba su yawan kan jana ba billahi azimi sai daga bayan nan billahi azimi duniyar ta tafi an yi kusan gama to an je farfesu ma sai duwali ya yake ta karantawa duwali ya yake ta karantawa duk abin da babu ake tabbatar da shi ana amma na rantse da zatin Allah billahi lazim ba iya wankan janaba ba billahi lazim wannan abin mamaki abin mamaki an shagala amma harkar ta annabi Muhammadu ba ba damu da ita ba kuma annabi ne gaskiya shine komai shine komai Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye ba muna nufin dole mu fada mun sani ne mun sani ne muna fadan haka ne wasu Allah zai dawo da hankalinsu wanda kan gare ya ga dama ya zaba ya yi abin da zai ba abin da za mu yi amma kowa ba shi gurinsa kashatimi kamar mutum ya zagi Allah wasabbi a shatimu sabu wata hauru lisan fi janib haƙi a ce kubcin baki na uzu billahi minu Allah ka kiyaye mu. Au yuridi shatamul abd kamar mutum ko a ce ai yana son ya zagi bawan Allah ne. Fa yughayyiru ismallahi sai jirkita sunan Allah au sifatun min sifati ko wani sifa daga cikin sifarsa kama shaharnahu kasiran muna gani da yawa yana fita wannan yana sa mutum radda. Eh, misali PL Senate Amati daga cikin bakunan bayi PS Mail Abidi a cikin sunayen masu suna Abdulkarimi wani sai dura masu ashar amma a jahilci misali Lias Mailai ka Abdulhaki kama Abdulhaki عبد الكريم عبد الرحمن عبد الحاكم عبد الغني عبد الحميد عبد الرحيم عبد الغفور عبد الغفاري عبد الستار عبد الحليم عبد الجليل وهكذا حتى تعد اسماء الله المضافه للخلق duk sunayen nan dai ana nasa ta su ga halitta fa in ta gayyara juya ta ka maidaita su ne sunan Allah to riddatun ridda ne kaga abdullahi abdulhaki duk suna na yabafa kisra ke masa zai ce abdurrahmani ba rahamanu ba karimu jalilu a duk in aka ce maka abdu to sunan ibafa ne majaruri ne kisra ne abdulkarimi ba abdulkarimu abdul jalilu abdul abdul kaza jalili ba jalilu ba ganiyu ake kira daga ce abdul ganiyu a hausa aka ake kira da yawa amma abdul gani ya kamata saboda ba wannan ba wannan canzawa ne ake samu a ka kira shi ka faɗi wannan kallama kamar yarba na ce ganiyu haka daga ganiyu haka ake kira ba babu abdin ana kore shi to ganiyu nan ka faɗa masa wani kalma rede ne rede ne to kaga duk wannan abu ne wanda ya kamata a kiyaye su an kiyaye su Allah zai sa a zauna dan lafiya lafiya haka na'am wa haka za a tata wala mai zara sai ba ba ba uzuri wa ma'abocin sunan ya ce a na yi bigiri ƙasar ne laisimilai wai ba wai ni ba na nufin zagin Allah ba ne a shi na zaga jalilu haka jalilu karimu wane wanda ya kai wani kalma ba jahilci babu wani abu a nan gurin ba rida ne fita daga musulunci ne rida ne fita daga cikin musulunci ne wa za masabu sayidina wannan shine matafiyan shehu tijjani matafiyan shehu tijjani shi bai yi sassauci ga wani abu ba duk abin da ya shafi ismail jalala mun suna in ka faɗi wani kalma ka nasabta shi ka bata shi to shehu tijjani ya ce kawai ka fita daga musulunci yanke a gane ƙarfin irin yadda shautu jani yake tafiya amma zahidinsa akwai wasu abubuwan da za a ce a bi jahalatin adamun na marifati shi bai yadda da wannan ɗinka tafi da shi a hakan a zauna lafiya ba misali yana daga ciki waka zalika maza fi ma baddala hukumullahi kamar mutumin da ya canza hukuncin Allah ligarnin don biyan bukatarsa min agaradi don biyan bukatarsa min ma kana nassan fi aini nassi ne nassi ne sai ka canza abun sai ka yi wani abu daban don ka biya bukatanka ka ta halil mutsalakacin salasati da zaujiha kamar matar da aka sake ta saki uku bayan an sake ta sake uku sai ka mai da ita nassi ne shautiyani a ƙa'idar mazhabansa ridda ne ridda ne min gaira an tun ka zaujen gaira gairau matakan mata sake auren wani ba wa ƙala inal hukuma shi kuncin huwa wasfin min ausafin lai ta'ala wato siffa ce daga cikin siffan Allah wa man gayyara ko wasfan min awsafil haqi duk wanda juwa ya canza siffa daga cikin siffan halitta na ubangiji ko murtaddun yayi ridda wali yazbillah Allah ya tsare mu wa sadaqa radiyallahu anhu shawti yani yayi gaskiya li'anna ulama ash-shari'at indahum domin malaman shari'a wajensu manista halal muharrama duk wanda ya halatta haramu mujma'an ala kufri ya zama kafiri wa kadhalik man jahada haka mutumin da ya musu ma huwa ma'lum min addini abin da yake sananne a cikin addini daruratan ka salati kamar sallah ka karyata shi ma ridda ne wa min at-tahawunu hakanan walakantawa martabatin nubuwata wal mala'ikati ka ka ka walakanta da martaba annabawa ko mala'iku ka sudur shatami kaman zuwan zagi aus bin atahur lisani ko ka ce bocewan harshe ne aka manzo Allah ridda ne aw nasaba ilayhim ma yuhidu qadarum ko ka nasata musu abin da kewaye da kadarin su ala martabatin ala aliyya martaban su madaukaki kartikabil munhiyati kaman mutum ya dinga aikata abubuwan da aka hana au uyi ba fi zawatin ko ka aibanta zatin annabi wa ma fi ma'anahu da annaba duka shi ma ridda ne wa mimma huwa fi hadha al-babi adam ridad al-qadari da abin da yake nan rashin yada da kaddara wa tasahhudi inda nuzul masaibi da in fushi dan musiba ta sauka bil abd da ba hata ya kudu bal juhal amatul muslimina har mutum ya fada daga cikin jahilai ai shayin faltu ta tuka ya rabbi ko me ai kaman ka ce to ni fa yanzu Allah duk abin da ka ni fa abin ya kure nawa ni ko haram ne in aka samu yawa abin ya kure saboda ka Allah ka sani ba laifi na bane irin wannan kalma haza duk wannan wanda yake wannan yana ya fara shiga babin rida Allah yake hatta fal to haza hatta falta haza bi min duna nas ubangiji ka jarabce ni bayan ga mutane ga ma waɗansu ba ma musulmai ba kayi musu kaza kayi musu kaza to baban tuhuma kenan ko to duk babi ne na shiga ridda Allah ya kiyaye azan Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك ذاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره لازم صلاة تملو الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل هدين بيد ما في مكايا وعين يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة